أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ci gaba da karatun littafin makarim akhlaq wanda jiya ba mu samu mun gabatar ba to yau za mu yi na jiya da na yau gaba daya ko ba ku shirya ba makarimul akhlaq na 21 za mu tashi a shafa'a هي الوساطة لتفريج الكروب an ce a shafa'a ana nufin shiga tsakani wajen yaye damuwa wani ne ya shiga damuwa yana da kes tare da wasu ko wani kai ka shiga tsakani ka ɗauke wannan damuwa ka warware wannan kestin ko wani ne yake neman abu a hannun wani ba shi da hanyar ya ganshi sai ka wuce tsakani ka mishi hanya ya ganshi ko ka mishi hanya ka karɓo mishi abin ma'ana abu ne muhimmi yana daga cikin makarimul akhlaq wanda wasu ba sa iya samun bukatunsu kai tsaye dole ne sai an bi musu sawu sai an shiga musu tsakani to shine ash-shafa'a ka an takallama al-hakimu ka an tukallima al-hakima li ikhraji sijjin al-mazlumi misali ka yi magana da shugaba ko sarkin gari akan wani dan furzun wanda bai yi laifi ba aka mishi sharri aka zalunce shi aka kulle shi to ka je ka yi wa sarkin gari ko lawanin gari ko ka yi wa gwamna magana ko ka je ka yi wa alkali magana cewa wane fa ba shi da laifi sharri aka masa cutansa aka yi ka shiga tsakani a cire shi a fursun to wannan misali ne na shafa'a wato ceto kenan duk abin da za ka shiga tsakani kai ne tsakani ka taimaki wasu to shi ne ake ce mishi a shafa'a an ibn abbasin anna zawj anna zawja barirata kana abdan yuqalu lahu mughith mijin barira barira ya kasance bawa ne yuqalu lahu mughis ana cewa bawan mughis sunansa ka'anni anzuru ilayhi yatufu khalfaha yabki abdullahi bin abbas yace yanzu maganan nan da nake gaya muku yace kamar ina nan ina ganin sa yana kai kawo a bayanta yana kuka za su rabu wa dumu'uhu tasilu ala lihiyatihi hawayensa suna zuba a gemunsa saboda matarsa ce sai aka yantar da ita shi bawa ita baiwa suna da aure a ka'idan shari'a idan baiwa aka yantar da ita to tana da zaɓi tare da mijinta bawa in ta yadda su ci gaba da zama da aure in ba ta yadda ba a warware auren shi kuma yana son ta kaman ya mutu sai aka yantar da ita to ya zo yana kai kawo a gefenta yana ta kuka hawayensa suna ta zuba فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس سيا النبي صلى الله عليه وسلم يشي لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا عباس باكا ماماك يدى مغيث يكي سن بريرة كما يدى ita kuma barira take kinsa shi mugis yana santa sosai bariran kuma yana kinsa tana kinsa sosai فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه لو راجعته سيما النبي صلى الله عليه وسلم يشيك سكاني دومين يساسنتا ke barira da kin koma aurensa da kin dawo zaman gidansa mana qalat sai ta ce ya rasulullahi ta'amuruni ya manza Allah umarni kake bani saboda in umarni kake bani ba yadda na iya ba zai yi manza Allah ya ban umarni in ce bana son abu ba qala sai manzo yace inna ma ana ashfa'u ceto nake nemawa mugi mijinki ba umarni nake baki ba ina shiga tsakani ne qalat la hajata li fihi in kuwa ceto ne ba umarni kake bani ba bani da bukata tare da shi na zama tare da shi rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito a wannan hadisin zamu fahimci cewa idan mutum yana da damuwa wani abu na damuwa ka shiga tsakani ka yaye mishi wannan damuwa shi ake cewa shafa'a sannan kuma hadisin zai nuna mana idan kai aka ne aka nema wa wani ceto a wajenka to ba dole bane ka ba wajibi bane a kanka kai karbi wannan ceton sai dai abin da aka fi so tunda an sa baki an soma baki an shiga tsakani ka haƙura da abin misalin wannan shine wani ne zai kai wani ya kulle saboda ya bashi bashi ya ki biya to shi kuma wanda zai je kulle shi din abokinka ne sai ka je ka shiga tsakani ka cabawa ne bashi akan bashi naira dubu kaza za ka je ka kullewa ne dan Allah ka yi hakuri kar ka kulle shi shi kuma sai ya ce a to da kai ne ka sa baki shikenan sai ya fasa kullewa to kaga a shafa'a din nema wa wasu ceto abu ne muhimmi wanda idan babu shi da yawa daga cikin masu ƙananan karfi ba za su iya ma rayuwa ba to saboda haka da zarar wani ya zo ya nemi da ka shiga tsakani tsakaninsa da wane ka shiga tsakani tsakaninsa da matarsa tsakaninsa da iyayensa ka shiga tsakani ka sasanta ka yaye masa damuwa to kada ka ƙi ka shiga ka wuce mishi gaba ka yaye wannan damuwa wannan kaɗan ne cikin al'umma suke da wannan makarimin akhlaq wasu ba ruwansu duk abin da zai same ka ya je ya same ka ba za su tsoma baki ba wannan shine na ashirin da ɗaya na ashirin da biyu al-isaf al-isaf huwa musa'adatu du'ayfi al-muttar مجانا بجميع أنواع التعاون من دين وقرض وإعارة خصوصا عند الحادثة بإيصالهم المستشفى أنت الإسعاف شين هو مساعدة الضعيف المضطر مجانا كتيما كاوا ميروني وندكي تشمتي كيمشي تيمكو كوتا ba ka bashi bashi ya warware matsalolinsa in ya samu ya biya ba a kai mishi taimako kyauta mai rauni mabukaci yana cikin kunci yana cikin matsi ka taimaka mishi majanan kyauta bi jami'i anwa'i ta'awuni da dukkan nau'o'in taimako ka taimaka mishi min dainin misali ka biya mishi bashi wa qardin misali ka bashi rance an ce kar abin da zaka bawa mutum ya yi amfani da shi in ya samu ya mayar misali ya zo ya ce ma ba shi da abincin da ya zauci sai ka bayi shinkafa kwano daya to in ya je ya yi amfani da shi a shinkafar lokacin da ya samu sai ya kawo ma shinkafa kwano daya shi ne ake ce mishi karf kenan wa i'ara ko kuma aro shi ne abin da idan ka ba wa mutum zai je ya yi amfani da shi kuma abin zai kawo ma shi a kardudin ba abin zai kawo ma ba irin abin zai kawo ma ta fahimta yi i'ara kuma abin zai kawo ma misali ka ara min gatari in ya je ya yi amfani da shi zai mayar ma gatarin da ka ara mishi ka gane shi ne i'ara ake ce masa sannan ya ce hususan inda alhadisa musamman kuna cikin bulaguro aka yi hatsari aka yi hatsari to kar ku wuce kawai da motar kawai ku tsaya a lokacin akwai wani ya raunana wani gilas ya yanka shi wani haka ku ciccire masu rauni ku ciccire gawawwaki eh ku tsaya ku tsaya ku nemo motar da zai kai su asibiti da komai tukunan ku wuce kawai don kar ga an yi hatsari kawai kai ka wuce da motarka wannan ba daidai ba ne to wannan ifaf shine hanya na agaji kyauta lokacin da ka ga mutum yana cikin wani yanayi ka tsaya ka bashi agaji wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan makarimul akhlaqi wanda da shi ne ake gane mai tausayi da shi ne ake gane mai kyauta da shi ne ake gane mutumin kirki da wanda kuma ba da kirki wannan ya ma tarihin me ake nufi da isafi kenan qala ta'ala Allah madaukaki yana fada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku dinga taimakon juna akan bir aikin alkhairi wa taqwa akan aikin tsoron Allah kuna taimakon juna wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimaki juna akan aikata zunubi akan aikata cin zali wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab wannan aya ta gabata a wasu babi daban na makarimul akhlaq an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yayewa mumini wata damuwa daga cikin damuwan duniya Allah zai yaye masa wata damuwa daga cikin damuwan ranar tashin alkiyama wannan yana nuna maka ba da agaji taimakon mabukaci wanda ke cikin matsi yana daga cikin yaye mishi damuwa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sauwakawa wani da ke cikin kunci ya nema mishi sauki Allah zai sauwaka mishi a duniya da lahira wa man satara mu'minan duk wanda ya rufa asirin mu ko wa man satara musliman duk wanda ya rufa asirin musulmi rufa asirin kala biyu ne ka san wani aibinsa laifinsa kai ki faɗa sauran waɗanda ba su sani ba auko kuma ya shiga wani yanayi wanda zai shiga kunya sai ka rufa masa asiri bai shiga kunyar ba wannan duka duk wannan guda biyu duka yana iya shiga cikin babin da muke karatu a kai satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai rufa mishi asiri shi kuma a duniya da lahira wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi muddu shi bawan yana cikin taimakon dan uwansa musulmi in kai zaka taimaki dan uwanka musulmi to Allah kuma koyaushe wani abu ya taso zai taimaka maka amma in ba ruwanka da harkokin musulmai to in ka shiga matsala ba Allah ba ruwansa da kai wannan hadisi ta kowanne bangare yana nuna mana wannan makarimul akhlaq wanda ake kira al-isaf al-isaf shi yasa zaka ga motocin ambulance ambulance misali a kasashen larabawa sai ka ga an rubuta al-isaf a ciki motocin ambulance zaga irin na daukan gawawwaki daukan marasa lafiya sai ka ga an rubuta al-isaf a ciki abinda ake nufi wato agaji ne neman agaji na gaggawa akwai abin da zai iya fa bukatar da za ta taso na gaggawa ba zai yi a ce an jima ko gobe ba idan aka bari an jima ko gobe za a yi asarar rayuka da yawa abin zai lalace ya dagule to irin wannan idan ya taso cikin musulmai ko akan hanya to kai marmaza ka ba da irin agajin da za ka iya bayarwa eh wannan shi ake kira al-isaf قال ابن بطال ابن بطال yake cewa تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة mandubun ilaihi bi hadal hadith ya ce mummunai su taimaki juna su ya taimaki wani shashi daban a cikin lamurruka na duniya da lahira abu ne wanda ake son yinsa da wannan hadisin da ya tabbatar wazalika kuma wannan min makarimin akhlaqi tana daga cikin manya-manyan manyan tabi'o'i na makarimun akhlaq sai na ashirin da uku linul janibi linul janibi ko layyinul janibi saboda liyi kalmomi irin wannan ana karanta su da lafazi biyu za a ce lin a tsawake ko a ce layyin kamar yadda ake cewa tayyib a ce tsib tayyib a ce tsib ko dayyik a ce dik gani dayyik da shadda ko dik layyin da shadda ko li ana fada an ce linul janib ya ce almulatafa ma'aljulasa'i fi ta'amuli kaulan mufilan shi ne tausasawa abokanan zaba a magana ko a aiki ma'ana ya kasance abokin zamanka wanda kuke zama tare da shi kada ya koka ma a magana za ka gaya mishi magana mai tausasa ransa mai daɗi sannan a aiki za ka aikata masa abin da yake so to in kana da wannan hali shine za ce ma linul janib ko layyinul janib abin da ake nufi da janib shine gefenka gefenka amma kinaya ce waɗanda suke kewaye da kai suna jin daɗin zama da kai to shine ma'ana kana da linul janib ko layyinul janib ba wai waɗanda suke tare da kai ba sa jin daɗi zama da kai kowa yana kokawa ba qala ta'ala Allah madaukaki yana faɗan wannan makarimul akhlaq wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wannan linta lahum din shine linul linul janib a sababin rahamar Allah ne da kyautan da ya baka kake tausasawa waɗanda kake tare da su daga lana ya linu linta a linta lahum kenan wannan zai nuna ma idan Allah ya baka kyan hali na daɗin zama da kai to daga rahamarsa ne daga fadalarsa ne kamar yadda wannan ya gabata ba dabaran ka bane ko ya fi ka so shi yasa zaka ga kyawawan halaye ɗaiɗaikun mutane Allah yake zaɓa yake ba su ba kowa yake da kyan hali ba shi ne ya yi bayanin wanda kuma ba shi da linul janib ya ce walau kun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulika alfazzuli shine wanda mutane ba sa iya mu'amala da shi duk wanda ya mu'amala da shi daga yau ba zai kara kuma ba shi ne alfaz da za'u da ka zamo fas wanda ba a iya mu'amala da kai zalizal kalbi mai taushin zuciya wanda abu kaɗan aka masa yana mayar da murtani baya baya haƙuri lan faddu min haulika da waɗanda suke kewaye da kai na sabanka sun watsi sun barka kai kadai a mutane ma yanzu akwai wanda ba shi da aboki saboda ba za a yi abokantaka da shi ba saboda menene ba shi da saukin kai ba shi da saukin mu'amala saboda haka wannan makarimin akhlaq linul janib ko layinul janib abu ne muhimmi ya zamanto kana zama lafiya tare da waɗanda suke suke tare da kai روى الطبراني من حديث حا من حديث حالة بن أبي حالة الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الطبراني يا رويته دقى حديث حالة بن أبي حالة وني حديث نيميتو حديث ينا صفا حالة من الله صلى الله عليه وسلم وفيه أتين حديث سيتي قال يتي قلت كيف كانت سيرته في جلسائه sai mai tambayan abu abu hala din mai tambayan hala din sai na tambaye na tambaye na tambaya na ce yaya yaya sirarsa halayensa yaya halayen manzan Allah ma'ajula sa'ihi tare da waɗanda yake zama tare da su yana ta tambayansa ne wajen halayen manzo yaya yake yaya kazansa yake har ya zo kan wannan kala sai hala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da'imal bishiri mai murmushi ne koyaushe dindindin mai murmushi ne kawai sahulal sahulal kulki yana da saukin hali ma'ana halayensa ɗin kowa zai iya mu'amala da shi layyinul janibi shine maganar da muke a nan yana da saukin mu'amala da waɗanda suke tare da shi kaga wannan cikin makarimul akhlaq wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yazo ya cike su an Anas bin Malik qala kanat kanat al-amatu min ima'i ahli al-madinati yace wata baiwa daga cikin bayi na Madina ko na mutanen Madina la ta'khudhu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta iya za ta iya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatan taliku bihi ta tafi da shi haisu sha'a duk inda take so karawahu bukhari ka duba wannan sautin kai baiwa wata yarinya misali kai ne misali kana tafiya wani yaro irin mai son mutane ya zo ya kama hannunka ya ja ka yana tafiya ba za ka kuzge hannunka ɗin a hannunsa ba har ya kai ka gidanku ko ya kai ka kasuwa ko ya kai ka inda yake duk inda ya saki hannun naka to shi kenan daga nan kai kuma suka samu gaban kata abin da ya sa a nan baiwa ce ta mata kuma za ta iya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ja shi ta kai shi duk inda take so saboda saukin kansa saboda shi manzo Allah sallama duk matar da bai aure ta ba yarsa ce gane wannan sosai saboda menene Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah iyayen duk wani mumini ne haka nan shi manzan Allah kuma uba ne a gun dukkan mumini akan a gun dukkan mumina idan ya auri mata ta zama matarsa ba yarsa ba amma in bai aure ta ba to yarsa ce saboda haka zaka ga hadisai da yawa irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kebance da wata mata tana masa fatawa ko zaka ga wata mata tana tatse gumi a jikinsa kamar hadisin wannan Fatima bintu Umayz ba tana tatse gumi wato a jikinsa saboda guminsa din ya fi turaren miski kamshi za ta ɗau gumin ta je ta sakawa turarenta saboda turaren ya yi kamshi haga in kaman kai ne ba zai yi wata mata ta zo kana bacci matar da ba matar ka ba ta tatse maka gumi ba to haka abin yake tafiya duk matar da manzo Allah bai aure ta ba to yasta ce irin waɗannan hadisai ne za ka ga su Abdul Jabbar zindiƙai za ka ga sun dauka suna aibanta manzan Allah wai yaya za ce manzan Allah ya tsaya da wata mata a yanzu mutum yanzu aka gan shi yana tsaye da yarsa akwai wani abu ne eh ko yarsa ne tana share masa gumi a jiki ko yarsa ta kama hannunsa ko wani abu to jahiltar hadisi ne da jahiltar yadda ake mu'amala da hadisi yadda ake fassara hadisi to shi ne a nan tsunsurutun saukin kai ne to wannan abin shi ake ce shi linul jani ya kowa zai iya mu'amala da kai yara za su mu'amala da kai mata za su mu'amala da kai a gani maharan mahariminka ba wanda zai kokara yanzu misali yaro ya kama ma hannu za ka je wani gunka ya kama hannu yana wasa da kai ya kai ka kamar nan da nan da cross misali kaga ya kawo na fi za ka dawo ba haje za ka fuske hannunka ka ce kai dalla ka bar mu za ka kama hannuna wani saukin kai da ya kure a nan to wannan shi ne lilul jani sai na ashirin da hudu alimbisatu wa talaqatul waji duk abu ɗaya ne alimbisatu da alimbisatu ma'ana sakan jiki yana ji yadda za ka yi mu'amala da komai talaqatul waji kuma sakarwa kowa fuska ma'ana kai baka da wanda za ka yi murmushi a gusa wani kuma za ka murde fuska a wajen tsaha ko yaushe fuskar fuskar ka a sake a gun masoyanka a gun makiyanka a gun yara a gun kowa abin bisatu din shine wato ya kasance tana mu'amala da kowa tana mu'amala da kowa can linul jib yana nufin waɗanda suke mu'amala da kai linul jani waɗanda suke mu'amala da kai wato suna jin daɗin mu'amala da kai wannan kuma kai ɗin ne ka buɗe ƙofar mu'amala da kowa shi ne ma'anan alimbisat shi yasa ya ce alimbisatu huwa adamu tahajjubi anin nasi alimbisat shi ne rashin ɓuya daga gun mutane kofar gidanka kawai a buɗe ne kowa zai iya zuwa wajenka a kofar gidanka ba kare mai gadi a kofar gidanka babu bawab mai gadi babu mai gadi saboda kai kowa zai iya ganinka ba kamar yadda wasu suka girma ko a malinta ka zama babban malami ko ka zama babban kana da babban matsayi ko ka zama babban mai kuɗi to ganinka sai da sai da mai ake cewa sai da appointment to wannan ana kiran shi inkibab inkibab fituna imbisafi kenan imbisafi kowa zai iya ganinka baka da mai gadi ba kare a kofar gidanka a gani to shine imbisaf bihaisu yace ta yinda yuqabiluka kullu man arada mata sha'a yace yadda duk wanda yake so zai iya samun ganinka zai iya haduwa da kai duk lokacin da yake so ba za zo a ce masa alaji alaji ya ce yana bacci kowa ya zo karata shi ba ba wanda zai jira shi a kofar gidansa to wannan shine inbisaqi wa didduhu al-inkibab inkibab kishiyansa shine inkibab kun gane shine mutumin da sai da afayanci mai za a gan shi kofar gidansa da kare da mai gadi wanda bai so ba ba zai gan shi ba ba zai iya haduwa da shi ba mana ya iyakance waɗanda zai yi mu'amala da su shi kuma mai imbisati ya buɗe ƙofa yadda kowa zai iya mu'amala da shi wa talaqatul wajhi shi kuma sakar fuska fa matlubatun da'iman yace koyaushe ana bukatar sa ga kowa ya kasance fuskanka a sake ga kowa yace wa ammal wa ammal indisatu amma sakar jiki ko buɗe kofa yadda kowa zai iya mu'amala da kai kowa zai iya ganinka fa ahyanan wa ahyanan wasu lokuta ne ake bukatar haka wasu lokuta kuma ba a bukatar su li'annahu min al'ala'iki wal awa'iki ka buɗe kofa ya zama kowa zai iya samun ganinka to shi kuma zai kasance min al'ala'iki daga cikin yawan alaka da mutane an ce al'ada yawan mu'amala da mutane idan mu'amalanka ya yi yawa da mutane za su hana ka karatu za su hana ka hutawa za su hana ka ibada gane wal awa'i kuma daga cikin awa'i ma'ana abubuwan da suke shiga tsakaninka da ayyukan alkhairi ko tsakaninka da ubangijinka tsakaninka da ibadarka misali ka dauki salatul fati dubu goma sha biyu kana yi kullum ka dau sharbi kana yi za ce assalamu alaikum an ga sai ka ajiye sharbi wanda ya wannan zai iya yi minti goma minti goma sha biyar ashirin ko awa daya in ka zai nuna ba za ka iya cewa ina addu'a ya tafi ba kana jin kuma bayan ya tafi kuma ka dauki tarbi ko dubu ɗaya buka kai bomi ma ya ce assalamu alaikum to saboda haka ne aka ce shi in bisafi wato ba abu ne da ake bukatar sa koyaushe ba yana cikin al'ala'iq shine abin da zai abin nan yawan alaka da halittu da za su kawo ma matsala wajen ibada kowal awa'ik shine cikin abubuwan da suke shiga tsakaninka da ibada wahiya gairu mahamuda yin haka kuma al'ala'in da wal'awa'ik din ba abu ne wanda ake yabawa ba ba abu ne wanda ake so saboda haka inbisati yana cikin makarimul akhlaq amma mutum kar ya fadada shi kar ya fadada shi saboda fadada shi zai hana shi ibada zai hana shi karatu zai hana shi hutawa kamar yadda za ka zo ka samu da manya-manyan shehu ne ka ji za ka tausaya musu ba sa samun kuma yanzu nan ya shiga ya ɗan rintse zai huta sai da an ce wasu baki ne daga bauchi sun zo ziyara dole ku zai fito ya fito wannan waye wannan usuri wannan usuri wannan kalla awa da awa biyu kafin su sallame su wasu kuma za su iya cewa ma za su kwana ka gane to da Allah a wannan ranar da ya ba maganin bacci baki mota goma mota ashirin a bisa al'adar jama'a mu yadda yanzu ka je guru ga su abbani nan yan zawiya su za su gaya ma wani lokaci khalifa a gaisuwa ma ya ka tausaya masa kawai mutane kamar dubu sun zo su wai kowa ya gaishe ka wani lokaci zai ba da hannunsa haka kawai wannan ya daura hannun ya tafi wannan ya daura hannun ta shi ne matsalar indisafi kenan sakak za hana ka ka hutu alhali kai din nan kana bukatar hutu kana bukatar murji kana bukatar karatu ko nazari in kai mawallafin littafi ne kana da lokacin da za ka wallafa littafi duk baki da jama'a za su shinye ma wannan lokutan gaba daya wannan ya sa da yawa daga cikin malamai idan a gari aka san su sosai suke ɗora da kamar madibo shuwa in ya je zauna a gari jama'a suka san shi a gari to shi ba zai iya inkibabi ga mutane ya ja jikinsa ga mutane ba zai iya inkibabi ba in jama'a suka taru to sai ya bar garin a haka a haka har ya je sudan a sudan ya zauna mujibu shuwa wato mutumin yusufari malamin yusufari malamin shek usman fillaciya kenan da kuke bi na wuru eh kuma sun yi zamani da maulana shek muhammad ibrahim haki eh malami ne mai kin karawa ya rubuta littattafai jewa akwai littafin da ya rubuta ma majalladi ɗari ne ɗari majalladi ɗari dan yobe ne amma mutane ba san shi ba ya ji ya rayu a sudan ya rasu a sudan to irinsu suna nan gujewa jama'a ake an abdullahi bin samit an abizar kala kala linnabiyu sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce lata kiran na minar ma'arufi shi'an karka raina komai daga ma'arufi an ce ma'arufi duk wani abin alkhairi karka raina komai a ma'arufi walau ko da ma'arufin nan an talka a kaka bi wajihin falkin ka haɗu da ɗan uwanka musulmi da sakakken fuska mafi ƙarancin ma'arufi kenan eh hakanan a ce kana da dabino daya an ce a laro ka ce kai wannan dabino daya me zai masa almajiri ai ba komai bane ka ki bashi a'a ko da gutsuren dabino ne ka bashi eh shine abin da ittaqillaha walau bi shiqqi tamra da yazo a hadisi saboda gutsuren dabinon idan duk mutanen garin nan suka har hada ma gutsuren dabino ya kake gani dabino buhu nawa zaka tayar wannan zai nuna ma manzo kwararre ne a harkan tattalin arziki a harkan yakan ko fati da wannan ne gwamnatin china suka ɗauka suka gina tattalin arzikinsu karantarwa da ilimin manzan Allah a china gwamna yana cin abinci yana cin shinkafa yin shinkafa kwaya ɗaya ya faɗi a ƙasa bai ɗauka ya cinye ba za a cire shi a kan gwamnati saboda wannan zai kawo kare karayar tattalin arziki to ka duba gwamnoni kuma na nigeria su a fahimta a yanzu shin kwaya ɗaɗɗayan nan misali shinkafa kwaya ɗaɗɗayan nan misali yanzu mutanen kaman yobe kowa ya baka shinkafa kwaya ɗaɗɗaya nawa za ka samu ana ba a raina ma'arufi ba a raina ma'arufi shine la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an wannan shay'an din ya nuna ma komin karancin abu abin ma'arufi karka karka raina shi yasa man zai ba da umarni yace idan kana cin abinci in ɗaya kwaya ɗaya ya faɗi ka girmama ni'imar Allah ka ɗauki ɗayan ka karka da kuran ka cinye saboda kwaya ɗaya na shinkafa duk technology mutanen duniyan nan suka haɗu ba za su iya halittar kwaya ɗaya na shinkafa ku lura da wannan sosai kwaya ɗaya na shinkafa misali in an shuka ba zai fita ba to to ba mutumin da ya isa da technologinsa ya kera abin da in an shuka shi zai fita to saboda haka wannan babi ne babba la taqiranna min al-ma'ruf shay'an sannan wannan zai zo a babin iktisadi iktisadi shine tattali tattali karka yi barnan dukiya ka girmama ni'imar Allah ka kula da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ma ko ruwa ne ka ganka a gaban bowon ruwa fa shi kenan a ce ka yi wanka da bokiti biyar dan kaga ruwa fata-fata to baka girmama ni'imar Allah ba Allah zai jarrabe ka wata ranka nemi ruwa buta da ma ka rasa saboda zai ce wata rana na baka fata-fata ka lalata hatta a alwala da ku karanta a ci ko me aka ce wa taqlilul ma'i ba taklilul mayi ka yi amfani da alwalar ruwa kaɗan nan kuma da ya ce walau an talka a kaka bi wajihin talkin dinnan shi ne dalilin imbisafi da muka yi magana a kai sai na ashirin da biyar makarimin akhlaq a tabassum mirmishi a tabassumu duna dahik murmushi shine abin da bai kai dariya ba murmushi da murya da sauti a tabassun kuma abin da dariya da sauti a tabassun kuma shine ba sauti ba sauti wa huwa margubun ana son ana son murmushi yu'addu min al-akhlaqi ana saka shi cikin makarimul akhlaqi ويسير الضحك ويسير ويسير الضحك غير مكروه dariya kaɗan wanda ba kyalkyalewa shi kuma ba makaruni ba za ka iya yi sa walƙahakahatu muharrama shi kuma kyalkyale dariya shi kuma wannan haramun ne aiki shaidan kenan kana da tabassun murmushi kana da dariya kaɗan wanda ya yi kama da murmushi kana da dariya babba bai yi kama da murmushi ba kana da kaha-kaha yalke da dariya shi murmushin yana cikin akhlaq dariyan in kaɗan ne ba makuruhi ba ne ba laifi kai in kaɗan ne in dariya ya zamanto babban dariya ko kaha-kaha kyalke da dariya to ya zamanto haramun ne abin da ya sa aka ce ma karamin dariya ya halatta ya zo a cikin ƙwani fatabassama dahikan min qawliha yake da yace fatabassama yayi murmushi sai ce dahikan ya kawo hal murmushin har ya koma dariya amma dariyan kusan kusan kusan shida murmushi عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت yake tun da na musulunta manzo sallallahu alaihi wasallama bai sa hajibi tsakanina da shi ba ma'ana bai hana ni ganinsa ba misali na zo gan shi a ce a'a a ce yana bacci a'a a ce ya jira ba take lokacin da na zo ganinsa to zai ce ku ce mishi ya shigo kaga wannan zai nuna maka me wancan indisafi da muka yi magana a kansa sai ce wala ra'ani tunda na musulunta kuma manzo sallama bai taba gani na ba illa tabassama sai dai in ya gani yayi murmushi tabassama fi wajhi yamin yayi wa fuziya a gaban fuska na yayi murmushi rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito kaga ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu yana shiga babin imbisati da muke magana a kai nan kuma da ya ce wala ra'ani illa tabassama fi wajhi wannan yana nuna tabi'a ne halin manzan Allah ne shine murmushi ko yaushe an abi huraira ta fi kafara ci ramadana kala a hadisin kafara wanda wani mutum ya zo ya ce akwai kafara a kansa manzo ya ce masa kana da kuyanga da za ka yantar ba ni da shi za ka yi yin azumi kwana 60 ba zan iya azumi kwana 60 ba kana da dabino mudu 60 za ka bayar kafaranka na azumi sai ce ba ni da shi sai manzo ya bar shi yana zaune a gefe sai can aka kawo dabino hadiya gun manzo sai ya ce ɗauki wannan dabinun ka je ka yi kafaran azuminka sai ya ce ala afkara minni in ɗau dabino mudu sittin in bawa wanda ya fi ni talauci wanda ya fi ni bukata ya ce a gidan nan nawa ba ba abin da za a ce a gidan nan na fito ba sai manzo ya ce sai mai manzo sai ya yi dariya irin dariyan da muka yi magana mai sauki mai kama da murmushi har aka hango haƙoran bakinsa yana ƙyalli yana haske sai ya ce ka ɗauka ka je ka ciyar da iyalanka shi ne wanda ake cewa wannan yana daga cikin hasa'isi na manzo mutum ne ya yi kafara kuma kansa kansa ya ciyar to a wannan hadisi sai manzo ya ce kuzha za fa tasaddaq bihi ɗauki wannan ka je ka yi kafaranka faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah ma ahadun ahawaju minni ai babu wani wanda ya fi ni bukata wannan abin da kace na daina sadakar fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi dariya hatta badat aliyabuhu har sai da hakoransa aniyab sune na gefe gefe guda biyu akwai hakori biyu a gefe ƙarshen hakora guda biyu na da dama da na hagu su hudun nan su ake cewa aniya sun makala sai sannan ya ce masa kulhu to kaje kai ka ci kaje ka ci to wannan zai nuna ma tabassumi murmushi yana ɗaya daga cikin makarimin akhlaqu sai makarimul akhlaqi na 26 alhilmu alhilmu da yawa mutane ba sa bambanta tsakanin asaburu da alhilmu alhilmu adamulin tiqami shi alhilmu shine idan an maka abu karkarama rashin fansa sannan bambancinsa da afu afu ma adamul intiqami ne amma mai afuwa wato ba koyaushe ba ne wanda ba koyaushe ne yake ba shi kuma alhilmu din shi ne wanda ya zamanto masa jiki kawai da abin da aka masa ma shi kawai yana ma bar yana barin ma kawai ma kaman ma ba masa komai ba baya nunawa ma cewa an masa amma shi ne afuwa zai nuna damuwarsa akan abin da aka masa amma ba zai fansa ba shi kuma wannan kaman ma ba kai ba kawai ba ma ruwansa da laifin da ka masa shi yasa ya ce adamul lintikami war raddi halal kudurati kana da daman da idan mutum ya ma abu karama ka mayar da mutum amma ya maka ka kiramawa ka ki mayar da mutum shine alhilmu wa didduhu aljahalu diddunsa shine aljahalu shine rashin juriya au shine mayar da murtani ga duk mutumin da ya ma laifi shine aljahal shi yasa an kaga a qur'ani an ce aljahil to zai yi ya zamanto diddun alim ne zai yi ya zamanto diddul halimi ne a fayyace kafin ka fassara misali wa a'rid anil jahilina anan ba ana nufin ka kauda kanka daga jahilai marasa ilimi a masu wauta waɗanda ba su da juriya duk abin da ka musu za su mayar da murtani za su rama to kai karka biya musu wasabaru adamu lintiqami halal ajiz injigo shi an ce asaburu rashin daukan fansa a lokacin da ba za ka iya daukan fansa ba wanda ya fi ka karfi ya dake ka ka yi haƙuri ka kiramawa wannan saburu ne wa didduhul jaza diddunsa kamar yadda muka karanta a baya ko zai zo a nan gaba shine aljaza shine rashin hakuri kenan shine sawawun alaina ajazina am sabarna a gani aka hada tsakanin jaza da sabar wato diddinsa kenan قال تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم za ku ga rubutun littafin ba a bin ka'idan satu da rasu saboda a kwamfuta babu canme a kwamfuta za ka yi tafi kowanne abu kawai canme ne yasa za ku ga ba a bin ka'idan rasu na satu a cikin littafin kaga nan rabbi habli mina salihi na ya yanki babashar nahu ya yanki bi gulamin ma ya yanki a nan ba yanke yake ba a kisar annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi addu'a rabbi habli min salihina Allah ka bani zuriya daga salihai fa basharnahu sai muka mishi bishara bi gulamin hali da wani yaro mai juriya mai juriya shine annabi isma'il alayhi salam wanda baban shi ya ɗauko wuka ya ce na ga mafarki zan ina yanka ka har ya ce ka aikata ya fa'al mata umar da ta ji duni in sha Allah min sabirina ku shi Allah ya kira shi halin Ali bin Abbas qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ashash li ashash ashajji Abdul Qais ashash din sunan wani ne akwai subi ne akwai na abdulkaisi akwai na wanda ba abdulkaisi ba shi ne ce li'ashajji da ya ce li'ashajji sha'ashajji abdulkaisi inna fi ka khaslatai ne yuhibbahum Allah manzo ya ce masa Allah ya baka tabi'o'i halaye guda biyu yana son waɗannan halaye guda biyu ko a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu Allah yana son su alhilmu shine rashin mayar da murtani wal'anatu yin abu a tsinake akwai mutum da duk abin da zai zai shi da gaggawa mai shi al'ana shi ne ka dinga yin abu a tsinake kawai a cikin nutsuwa ko a muraja'a ma za ka ga wani za ka ga aminci biyu ne ya karanta su ne daya aminci biyu ba nutsuwa a harkar to shi ne ya zo a hadisi a shi a nan gaba a makarimin akhlaq na 27 shi ne al'anatin shi ne rashin gaggawa a duk abin da za ka yi ka yi shi a tsinake za ka yi nasara a abin sannan kuma abin zai yi kwalici zai yi kyau rawa hudu na hibban sai makarimin akhlaq na 27 al'ana shine wanda ya zo a hadisin da ya gabata al'ana a tasabbutu fil amri qabla tanfizihi shine kai tasabbuci ka tabbatar da wannan lamarin yaya yake kafin ka zartar kafin ka aikata ba kawai duk abin da ka tashi za ka aikata kawai kawai ka aikata kai tsaye a gane za ka zo ka yi nadama ko wata yarinya ce kawai ka ganta shi kenan a je a yi ma tambaya ba tare da ka bincike halayenta ba sai ta ci kume ka yi ka aure ta ta ci kume ka ba ruwanta to shi yasa duk mutumin da yake abun shi a tsinake ba zai zo yi nadama ba wa huwa diddul ajala yace al'ana din diddun ajala ne shine gaggawa kai abu kawai cikin gaggawa kama fil hadisi lahiqi kama hadisin da zai zo a nan gaba قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبين بنبأ فتبينوا Allah subhanahu ta'ala ya ce idan wani fasiki ya zo muku da labari kar ku gina wani hukunci akan wannan labarin fatabayyanu sai kun nemi bayani tukunan yaya gaskiyar lamarin yake mafumin wannan amma idan mutumin da ya kawo muku ba fasiki ba ne adali ne amintacce ya kawo muku labari to ku gina hukunci akan wannan labarin ba tare da kun nemi bayani ba mana duk abin da aka zo aka gaya ma za ka yanke hukunci kamar yaro ne zai ce wane ya dake ni aka kira aka kira yaron aka zana shi to ashe ba a sani ba shi wanda ya zo ya ce an da ke shi din shi ne ya yi duka ko da yara suna yin haka in sun yi laifi sai su kawo karan wanda suka yi wa laifi kafin wanda aka yi wa laifin ya kawo kara to kaga idan baka bincika ba fa shi da aka daka kuma ka kara dukansa a gani to wannan ayar da yawa waɗanda ba sa fahimtar madululin ayoyi suna fassa suna kafa hujja da wannan aya cewa cikin sahabban manzon Allah akwai fasikai akwai waɗanda ba adalai bane wal iyazu billah cewa wannan wani sahabi ne wani sahabi ne yaje wani gari manzo ya aika shi ya je ya karɓo zakan gare kuna ji to ashe da ya je bakin garin sai ya ga anan mutane sun taru can gefe za ka ga wasu mutane sun taru can ma wasu mutane sun taru ashe wannan taruwan da suka yi suna harhaduwa ne domin su tare bakon manzan Allah a mu za mu bako yau abokin manzan Allah shi sai ya zaci cewa suna hada baki ne a kan in sun zo in ya zo su kashe shi sai ya zaci wannan saboda hakan yana faruwa a lokacin wasu sun musulunta daga baya in aka ce su ba da zaka sai su fita a musulunci su ce ai dama mu addinin musulunci kawai kudin mu ake so to sai ya zata wayannan su ma haka suke so su yi masa sai ya koma ya dawo madina ya ce manzo Allah ai sun yi ridda suna ta nukin a kan mezo za su kashe mu a gane shi ne sai manzon sallama sai ya tada wasu dakaru da sojoji suka je yakar wannan mutanen saboda duk wayanda suka yi rita bayan sun musulunta ana ƙara zuwa a dawo da su musulunci da suka je to sai suka zo suka tarar ba yadda shi wannan ya ba da labari ba ne to saboda haka shi wannan wanda ya kawo labarin fasiki ba fasiki ba ne ya gina labarin ne a yanayin yadda ya zata idan mutum ya faɗi abu daidai da ilimin shi ko fahimtarsa ba a ba shi laifi wannan hikimar ne ya sa a cikin ayan Allah ya ce in ja a kun fasikun da na kira bai ce in ja a kumul fasiku ba yauwa ka gama wannan fasikun da ya zo a cikin ayar ba wannan sahabin da ya yi hakan shi ake nufi ba inda sahabin da ya yi hakan shi ake nufi za a ce in ja a kumul fasiku saboda alfasiku fasikin da aka sani fasikun fasikin da ba a san shi ba kuma kun karanta a nawa an ce fasik an ce rajulun nakira wani mutum wanda ba san shi ba arrajulu wannan mutumin kun karanta a nawaye kamar yadda a english misali ka ce a boy wani yaro the boy wannan yaron to saboda haka in ka ce fasikun wani fasiki alfasiku wannan fasikin da ya kawo muku labarin kaga ayar ma ba wai yana magana akan wannan sahabin bane da yana magana akan wannan sahabin za a ce in ja'akumul fasiku to saboda haka sabon manzan Allah gaba ɗayan su adalai kamar yadda al-Imam Suyuti al-Fiyasa yake cewa wa kulluhum abun nan wa abun nan menene yake cewa wa kulluhum udul abun nan abun nan annawawi ajma'a man yu'tadu bi wa hum udulun kulluhum la yashtabi annawawi ajma'a man yu'tadu sabon manzo Allah gaba ɗayan su adalai ne la yashtabi kar wani abu ya dagula ma cikin wanda suka yaki juna da waɗanda ba su yaki juna ba duk adalai ne yace annawawi ajma'a man yu'tadu annawawi yace duk wanda gagga gaggan malaman duniya wanda ake ji da magana sun yi ijma'i akan wannan saboda farkon mutum da zai ce ma sahabbai ba adalai ba ne to ya ajiye ƙur'ani saboda bai samu ƙur'ani ba sai ta hannun sahabbai ta yaya mutum ba adali ba ne zai kawo littafi da ce maganan Allah ne Allah ne ya saukar ka karbi littafi wannan kadai ya yi shi ka hujja hadisi ne fa wanda ba adali ba ne aka karba ba ba a karban hadisi to yaya ƙur'ani saboda haka hadisai da ƙur'ani ba a hannun kowa aka samu ba sai a hannun sahabban manzan Allah saboda haka duk wanda ya ce su ba adalai ba ne ya ajiye ƙur'ani ya ajiye hadisi ya ma ajiye addinin musulunci ma kacan kan saboda ba wanda ya musulunta in ba ta hannun sahabban manzo Allah ba wannan muhimmi ne sosai mutane su mai da hankali akan wannan to shine Hamza da Kisai suka karanta in ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu fatasabbatu ka kirga dugon fa ta bayyanu dugon dungun ka kirga fa ta bayyanu za ka ga dungun e yake da fa ta sabbatu saboda haka idan ka rubuta fa ta bayyanu ka rubuta fa ta sabbatu ba dugo rubutun iri ɗaya ne gani shi sa ake cewa ƙur'ani rubutun ne marar dugo shi ne ƙur'ani wanda zai baka kira'o'i daban-daban misali abin nan ulfihi ma ismun kabirun ulfihi ma ismun kafirun kabirun da kafirun in ka rubuta ba duku ba wasu iri ɗaya ne rubutun gane hunalika tabulu kullu nafsin hunalika tatulu kullu nafsin eh in ka rubuta ba ɗugo rubutun rubutun ta bulu da ta tudu iri ɗaya ne yanshurukum da yusayyirukum in ka rubuta ba ɗugo iri ɗaya ne eh to shi ne a nan fatasabbatu ɗin ya fi fito da fassaro ma'ana ku nemi tabbacin wannan labarin da ya kawo haka ne ko ba haka ba shi ne ci an tusibu kauman da jahalaci ya ce saboda kada ku je ku raunana wasu mutane da jahilci ku ɗauka suna da laifi al'ahe ba su da laifi fatusbihu ku zo ku zamo ko ku wayi gari alama fa'altum nadimin akan abin da kuka aikata kuna masu nadama to wannan zai nuna maka menene dalilin menene al'ana yin abu a tsinake da rashin zartar da hukunci cikin gaggawa wa qara hamzatu wal kisa'i fatasabbatu min as-sabt fatasabbatu min sabati shi kuma wancan fatabayyanu min albayani an sa'ad an sa'ad an sa'ad bin sa'idi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama al'anatu min allah wal ajilatu min min ash-shaytan manzo Allah sallallahu yace yin abu a tsunake rashin gaggawa daga gun Allah yake rashin gaggawa yana gun Allah sannan gaggawan kuma yana gun shedan rawabu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito sai a makarimul akhlaq na 27 28 as-sabru hakuri za ku ga bayi ta arifin sa ba saboda an riga ya ansa shi a ka'idan wannan littafi abin da aka san shi baya tarihinsa asaburu an riga ya an san asaburu kala ta'ala inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wata'ala yace masu hakuri ana ba su cikakken ladan su a gobe kiyama ba tare da an yi lissafin ladan ba ma'ana tarin lada babu kirgawa auko kuma bi gairi hisab za a ba su ladan da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba za ku ga ƙur'ani yana yawan maganan haƙuri yana ɗaya daga cikin abin da ƙur'ani yake yawan batunsa batun haƙuri kaga a cikin sinti guda goma innal muslimina wal muslimatin nan ciki sai da aka sa wasabirina wasabirati هكذا هكذا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين أنا يوم أنبتهم هقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا سنانا ديوا كوينا أتكين قرآني abu ne muhimmi wanda zai sa ka rayu cikin jama'a kowanne irin jama'a sannan kuma zai sa ka shiga aljanna ba tare da an maka hisabi ba amma yana da wahala yana da wahala وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يتي وبشر صابرين يتي والله زام جربيكم دواني أبو نصورو تتر a ce makotanku ana yaƙi ana rigima kuna tsoron ya tsallako wajenku walju'i za mu iya jarrabanku da yunwa kama halin da ake ciki a yanzu wa naqsin min al-amwali za mu iya jarrabanku da asara kana da kuɗi ya ragu wal anfusi za mu iya jarrabanku daga asarar rayuka shine tawayan rayuka kenan wa samarati za mu iya jarrabanku da tawayan tawayan kayan abinci abin da ake ci a samara ma'ana Allah ya faɗi nau'o'in da galibi yake jarrabar dan adam da shi ya jarrabe ka da tsoro ka tsorata ka a makwabtanku ana ta yaƙi kana tsoron yau in ka fita wata fila ba za ka dawo ba dukkan kana cikin takar da tsoro kamar lokacin boko haram ko a jarrabe ka da yunwa wanda tsadan kaya ya haifar ko karancin abinci ko a jarrabe ka kana da dukiya mai yawa ka talauce ko ka a jarrabe ka da yaranka su mutu ko ƴan uwanka ko abokananka ka zama kai kaɗai ko wasu su mutu ko a jarrabe ka gonanka a samara ya ƙi amfasa amfani to duka Allah ya ce wa bashiri sabiri ka yi wa wanda masu haƙuri din bishara bisharan da za ka yi musu to cewa wannan jarraban za su zo su yi dariya bayan wannan kuka da bayan wannan koka shi yasa da al'umman da suka shiga kunci to za su zo su zamo manyan mutane ko da me Allah ya jarrabe ka to zuwa gaba sai dai kawai ka dinga ba da labari ka da fatima min muke shi amma ga shi ga shi kaji ga kwai ga madara Allah sarki duniya ashe zai wuce eh to amma hakurin shine yake da wahala eh kuma abin da zai nuna kana da hakuri karka tuhumi ubangijinka ka ce Allah baya son mu tuwa ne fata-fata kuma ga su tumamin ɗan wake da kyar wannan tuhumar Allah ne Allah ya fi son kama fiye da mai cin kaji da kwai ya fi son kama kai da ya jarrabe ka kake cin dumami saboda shi Allah yana jarraban wanda yake so shi yasa ya ci Allah zina idan asabatuhum musibatun qalu su masu hakuri su ne wanda idan wata musiba cikin waɗannan musiba da ake magana a kansu nan ta same su sai su ce inna lillahi wannan ma abu ma menene ma menene ma wannan ai mu din ma kanmu kacankan din kayan Allah ne mu ma kayan Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma duk za mu mutu mu koma mu koma ga Allah kuma me wannan dan wani yunwa wani asara menene ne mutum ne a kayansa ya yi hukunci akwai maganar da za a gaya masa ne? eh yanzu kana da dabbobi guda biyar ka gane ka ɗauki wuka wuran ka yanka su biyar dinnan a kowanda zai zai ce don me ka yanka waɗannan dabbobin guda biyar in wani ya gaya ma haka zaka ci ai dabbobi na ne nawa ne to saboda haka in kuma Allah shi kuma kai din nasa ne in yayi ma hakan fa kana da bakin magana to shi yasa wannan kalima ce babba musiba komin karancin ta kafari wannan kalima wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama suna zaune da Aisha a daki da fitila a kunne sai fitilan iska sai ya kashe fitilan sai dakin yayi duhu sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga musiba ce ai daga haske an shiga duhu sai Aisha ta ce a rashi aka yi ne wani ne ya rasu sai mun zai ci a ai kowace musiba ana istirja'i to in ka faɗi wannan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ne ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wayannan mutane masu faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk jarraban da Allah ya musu akwai salawat ma'ana alkhairai da Allah zai turo wajensu daga gunsa kuma suna kan shirya kuma sannan kuma su ne ma waɗanda suke shirya yudin saboda haka hakuri muhimmi ne waƙala ta'ala Allah ya ce wasbir alama a sabaka ya ce ka yi haƙuri a kan duk abin da ya sani ka ya kawo ma ma yana nufin komai duk abin da ya same ka kawai kai hakuri inna zalika yace amma fa hakan min azmil umuri abu ne sai masu azama za su iya yin sa kaga anan Allah ma ya nuna cewa hakuri din ba kowa ne zai iya yi ba wani ma sai ya tuhumi ubangijinsa ya ce ubangijinsa baya son sa Maulana Sa'adatul Anam yana cewa la tattahiman ilahana fatakdula ka shari dan ubangijinmu ya jarrabe ka kar ka tuhume shi in ka tuhume shi za ka taɓe ka lalace kawai duk abin da ya maka karfi abin a wani gu kuma yake cewa lau ya alamun insanu marrahamanu yalka shurura zahikan insanu wannan fa yana da ɗan shekara ashirin da ɗaya ya rubuta waɗannan baituka wannan ilimin ilimi da sanin Allah na ɗan shekara a ashirin da ɗaya ne sai sa idan ana magana wa Sheikh Ibrahim Yaz ba karamin mutum bane kana da shekara ashirin da ɗaya ka iya wannan cewa da mutum ya san wane ne Allah yalka shurura duk sharrin da zai zo ya tunkaro shi ya same shi zahikan za ka same shi yana dariya ne aka ce ba shi da breakfast zai murmushi sai dariya saboda ya san Allah ne ya hana shi breakfast yau ba abincin da za su ci a gida sai murmushi sai dariya shi daɗi yake ji saboda ubangijinsa ya san da zamansa har ya jarrabe shi kuma yana sansa shi yasa ya jarrabe shi kuma ya san yana da imanin da zai iya karban jarrabin shi yasa ya jarrabe shi yasa ku haddace ruhul adab wanda ya haddace ruhul adab kamar yadda wani jika daga cikin jikokin mula na sha'ama tijani ya same mu a kaduna muna dauran ruhul adab yake cewa ai duk wanda ya karanta ruhul adab ya haddace to ya zama to waliyi saboda gwalagwalan maganganu ne irin wannan har a ƙarshe yake cewa wala ya gurranka a wala ya gurranka bi hibzi nazmi kauni sahiran fi biladil ajami yake cewa kada kasancewa na wani yaro kankani wani yaro ne kankani ya rubuta wannan kasida a garin ajamawa ɗan afirka ya hana ka ka haddace wannan kasida ya mutane suna faɗa wannan bakin mutum ne ɗan afirka ne yaro ɗan ƙarami ya rubuta wannan yake kada wannan ya hana ka ka haddace ilimi ne mai zurfi a ciki ilimi ne a ciki kuma littafin yana nuna maka a lokacin duk abin da ake cewa larabi larabci ya riga ya sani duk abin da ake cewa larabci ya riga ya sani akwai inda yake cewa bi kadri ma tuhibbuhu yanalu amdadahu wal qawmu hadha qalu wannan baitin ya kai baiti a gun kowanne adibi kuma akwai ilimi a ciki walƙaunu haza kalu cewa yake wai bi kadari ma tuhibbuhu tanalu malaminka gurgudun soyayyar da kake wa malaminka shine gurgudun yadda iliminsa zai amfane ka idan baka mai da malamin ka komai ba za ki koya ma karatu da yawa amma karatun ba zai ma amfani ba shine ya ce falkaumu haza kalu ya ce wannan shi ne faɗan mutane sufaye wannan shi ne abin da suka faɗa tun da suna faɗan wannan ka duba dan Allah yaro mai shekara ashirin da yana wannan magana eh a nan masu shekara ashirin da nawa ne to kai kana da shekara ashirin da ɗaya ruhul adab ɗin ma baka haddace ba ba ma a ce kana da ilimin da za ka rubuta ba to shi ne a nan ya ce warada fi fadlihi ayatun kasiratun wa ahadisu wafiratun ya ce a fadalan wannan a haƙuri ayoyi da yawa sun zo da hadisai cikakku da yawa sun zo min ha hadisu anas ibn malikin qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabri annabi sallama ya wuce ta gaban wata mata tana zaune a gun kabari tana kuka faqala ittaqillaha wasbiri sai ce mata ki ji tsoron Allah ki hakuri mana قالت إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي بتسمى ذا الله بني تشكي كوشي بنغولي eh saboda kai ba a jarrabe ka da musibar da aka jarrabe ni ba bai san man bata san manzo Allah bane walam ta'rifu bata san shi ba faqila laha aka ce mata innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama daga baya aka ce mata ai wannan wanda kika gaya masa wannan fa manzo Allah ne fa atad baban nabi sallallahu alaihi wasallama falam tajidu indahu bawabi ta zo kofar annabi sallallahu alaihi wasallama bata samu masu gadi ba a kofar mun ga maganar da muka yi na indisadi ba shi manzan Allah ne amma ba mai gadi a kofar gidansa kai kuma yanzu shehi wane ne da mai gadi da muridi a kofar gidanka a tsaye in bai shiga ya nemi izini a gun muridi ba ba ka fito ba shi manzan Allah kai shi wannan menene yake nuna wancan karatun mu na indisadi din shine ya dawo anan faqalat sai ta zo ta ce lam a'rifka ai ban san ka bane ta bada uzuri faqala sai yace innama sabru inda sadamatil ula ai haƙuri lokacin karo na farko ne kawai a lokacin da abin ya shafi musibar ta same ka a lokacin ka shanye musibar kawai shi a lokacin ka shanye musiba shi na ashirin da tara milkun nafsi inda na mallakan wato mallakan zuciya lokacin da kai fushi ma'ana lokacin da ka fushi kai fushi maimakon maimakon ka mayar da murtani